haka na rassamu a jima'u din kamar irin su afsa'u akta'u afsa'u akta'u da afta'u duk wa'annan ana amfani da su ne tawadi'ai ne na shi a jima'u ba amfani da su sai tare da ajma'u ja'an nasu ajma'u afsa'u ko ajma'u afsa'u akta'u ko ajma'u afsa'u abda'u akta'u fitauki dukul ka faɗi wa'annan a takidi lafzi wafin musanna idan abinda za ka yi takidinsa ta siniya ne to nafsu din ko ainihin baka cewa za ka yi ta siniya ba za ka ce ja'a zaidani nafsahuma ba ko ja al'amurani ainahuma ko ra'aitu zaidaini nafsaihima a a a hutira lafzul anfusi sai a kawo lafazin anfusu a wajen tasniya sai ka ce ja zaidani anfusuhuma ra'aitu zaidaini anfusahuma marartu bi zaidaini anfusihima ko ja zaidani a ayyunuhuma ra'aitu zaidaini a ayyunahuma marartu bi zaidaini a ayyunihima wakarririn lafziya wannan wanda aka faɗa fa tun farko zuwa nan takidi ne ma'anawi akwai takidi wanda yake lafzi shi yanda ake yin sa kalma ake maimaitawa ka hadisi bisi ina misali kamar baitin mawaki da yake cewa fa aina ila ainan najatu bi bagalati ataki atakin lahiqu na hadisi bisi fa aina ila ainan najatu bibagalati ataki ataki lahiqu na hadisi hibisi to da yace ataki ataki takidi ne lafazi yace ibisi ibisi wato shi ma takidi ne lafazi ko misali kamar faɗi wani makin da yake cewa la la abuhu bi hubbi azzata innaha ahazat alayya mawasikan wa uhuda yace la la wannan takidin latin takidi ne lafazi shi ne ke kawo dalilin ai takidi wani dalili ne yake sa ake yin takidi me aka fada a balaga don a kore in kare ko me ko kore majazi ko kore ne ya baitin yake ba kowane ilimi ya ware masa baiti ɗari da balagan ma kawai guda ɗarin wa gagara ya yake cewa ya hasulu liddafi wa hami kaunihi la shimalu walme ثم بيانه فللإله باسمه يعتص والإبدال يجوز يزيد تقريرا لما يقاله وكونه موكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو وال والتجوز المباهي yana zuwa ne don a ɗauke yiwuwar a ce bai gama ba in kace ja'an nasu mutane sun zo ta yi dukkan su ta yi wasu ko ja'al jaishu runduna sun zo sojoji sun zo ta yi duka ne suka zo ta yi wa'yansu ne amma an kace kulluhum ka nuna cewa gaba ɗaya fa ko kamar na ƙwararri fasajada mala'ikatu kulluhum ajma'u wani ya nuna ba wanda a cikin mala'iku da bai sujada ba da aka yi takidin kulluhumu ajma'un wasahawi yana kore yiwuwar rafkanuwa tayo da kace ja a zaidun mantuwa kai amur za ka ce to amma an kasa nafsuhu ko ainihu ka nuna ba mantuwa fa kai ba kana sana ka faɗa hashi yasa ka kawo haka wata jawuzi ko kuma cewa an yi amfani da majazi ne a wajen a gayyaci sarki ko gwamna waje bai zo ba amma ya turo waziri ko wani mataimaki ya tsaya matsayinsa wanda wani lokacin sai ga abin da ake masa ma shi ma za a yi masa ko wasu abin ciki abin da ake masa sai a ce shi ba sai a masa don ya zo yana wakilta ne ya zo yana wakilta ne to a kamar sannan ka iya cewa ja al'amiru to sarki ya zo tunda da ya turo wakili ai kamar ya zo ne to amma an kace ja al'amiru na su ka ayyana cewa shi da kansa ne ya zo ba wai wakili ba ko ba ta fuskar majazi ba ne to wannan su ne dalilan suna cikin dalilan da suke sa a yi takidi ko amma ba suke dan ba da Allah ta yi akwai wa'yansu dalilan ko ko babu iyakar su kenan waye mai duba irahu iri iri biyu ne ko ga yadda ake takidi ma'anawi ga kuma wanda ake yin takidi wanda yake lafzi a can wannan adoba ya ya kawo misalin takidin adoba filetima ya ya kawo misalin takidin وذاك توكيد ونعت وبدل والراجع الألف بقسمية سلكا سر الدين أبو بكر عمر وجاد عثمان الشهير مشتهر والخلفاء كلهم كرام كاغا شيا كاو da kulli ne ko والخلفاء كلهم كرام صديقنا والهيدر الهمام to sai mai tabaitoshin ko wani hibisi ka habisi hibisi ka habisi hibisi alifin malama alifin wasu ne ba a fadarsa ka habisi hibisi amma inda shi ne za a fara fada to ihibis za a ce ihibis za a ce a ce ada mai labiya labiya ta lafala ya fada min af'alal amru af'il وازه لسواه كالمراري الجزم الذي فزل أوله وبهمز الوصل منكسرا kaga cewa ya munkasiran ne kasara ko silsakinan kana bil mahazufi muttasila war menene wa buhu qawla luzubi ranni wa nahu buzubi ranni mushammir da kasar mushammir ranni karko bila ko to sai sai tare da shi a jima'udin ba irinsu suna cikin tawabi'u akwai kalmomi a larabci da ake kiransu tawabi'u wanda ba amfani da kalma ita kadai sai dai ta zo rakiya kamar irin da suke cewa ra'ilun ba'ilun to ra'ilun din ya raka ra'ilun din ne kuma yana karfafa dai ma'anar ra'ilun din ne to irinsu suna da dama in ka duba musir na suyudi za ka ga musamman ya ajiye musu babi akwai kuma wanda suka yi littattafai ma a kan irin wa'annan kalmomi kalmomi wa'anda suke tawabi ta hadisi hibisi in ki tsaya ki tsaya ki tsaya ki tsaya hibisi hibisi tsaya tsaya ya zuwa ina zan iya zuwa da taguwa ta ina zan bi in je in tsira da taguwa ta ai ke taguwa masu kokarin su cin mana yau kan sun zo mana in ya sa ki tsaya ki tsaya kawai magana neman buya babu sai dai a tsaya a yi wadda za a yi magana cewa a nemi maguda ko a nemi wajen buya duk ta kare yanzu sai dai a tsaya a yi wadda za a yi to lala abuhu bi hubbi azzata innaha ahazat alayya mawasiqan wa uhuda ruhbanu madyana والذين أهتهم يكون من هزل العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها هروا لأزة ركعا وسجودا أنا جواشي بازي بينا دا سن دي يكي وأزة بعد أن تيمس الكوري سيد تي الكوري جوا كي يدا يفدافا سن دي يكي متا تو ina zan tsira da taguwa ta fa ina ila ina na za ta bi bagalci ina zan iya zuwa da taguwa ai ba wajen gudu maguda ta kare tunda masu nema wanda ake gudun gasu sun zo bidaluna mutabiqun aw mashtamal aw ba'ara mawgayar al-aula bibal haka ne ko aw gara lawun daula bibal أو بين الأولى أولان بأولى أو بين الأولى ببل تزره هالدا من menene rum aliyai yumnahu قبله كفخرج أمرا ابنه إبدالنا مطابق أو ما اشتمل وما اشتمل عليه أو باين الأولى أو باين الأولى ببل إبدالنا مطابق أو ما اشتمل وما اشتمل عليه أو باين الأولى ببل كزره هالدا كزره زيدا رم عليا يمنه قبله كفهرج أمرا ابنه كزره زيدا رم عليا يمنه قبله كفهرج أمرا ابنه إبدالنا مدابق ومشتمل أه؟ أه؟ أو بأرى نوبا أو باين لو أولاد بل أو بأرى أو باين الأولاد بل كزره زيدا رم عليا يمنه قبله كف خرج امرا ابنه da sai ne gaba ne yana cikin nau'o'in da yake na tabi'ai nau'o'in tabi'ai yake ibdaluna ibdali namu ibdalin da malaman hau suke magana a kai a iya cewa iri hudu ne ko da shi yake shi na hudu yana da iri daban-daban shi kuma shi yasa ta bangaren nan sai a ce ya mafi hudun amma dai su da yake gaba ɗaya da a iya hada su a ba su suna ɗaya shi yasa ake ganin kamar duk guda ɗaya ne ibdalu na ibdalin mu mudabiku akwai wanda ake kira mudabike shine badalul mudabakati akan kira shi kuma badalul kulli minal kulli akan kira shi kuma badalu shai'i mina shai'i duk suna duk wannan sunaye ne nasa sunaye ne na abu daya ko dai badalul mudabakati ko badalul shai'i mina shai'i ko badalul kulli minal kulli ina misali kamar na fatiha ihdinas siratal mustaqima siratal lazina siratal lazina dinnan badali ne daga sirada na farko wanda yake na mudabaka wanda din shine wannan gaba daya ba inda yake sun bambanta daidai wa daida suke fatiha ta kunshi badali har waje biyu nan badali ne bayanan kuma siradan lazina an amta alaihim wairil magarubi shi ma gairi din badali ne daga allazina ko yadda za mu ga mai jalalai ne ko mahalli yana faɗa wai jalu minal mausuli bisilatihi wairil magarubi to shi wannan badalin na biyu wani iri ne shi ma na mutabaka ne ko wani iri na mutabaka ne ko kowanne ne aka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim gairi aka ce gairi din badali ne daga allazina tare da silata ya ma'ana take da gairil magarubi ne sirada din za ta gabatar sirada gairil magarubi alaihim ba hanyar da ba ta wa'anda aka yi nufin yi musu azaba ba to ta yi mutabaka haka koko ba'ari ne koko istimali ba'ari ne ha to bayan su ta wa'annan din ai gaba ɗaya ba ta ba'ari ba zai ba ba istimali inda yake abu ya kunshi abu da yawa amma sai ka ɗau wani ɓangare daga ciki amma ɓangaren nan ba wanda za ka iya ware shi ba ka gane idan bangaren da za a iya ganewa ne yanzu a jikin mutum hannunsa bangare ne da za a iya warewa shi yasa in kai magana cewa rungume shi sai ka ce a rungume hannunsa wannan za a ce badalul ba'ari ne amma misali kamar ilimi ai ba za ta yi ka ce ga mutum din ba za ka ware ilimin nasa daga gare shi ba to irin wannan ake cewa istimali ko ko a misalin aiki dangane da wakacinsa kaga shi ba za ka yi ware aikin daga wakacinsa ba ina wanda za a samu aiki ba a wakaci ba to amma an san wakacin ya kunshi wannan aikin ya kunshi wani aikin ya kunshi wani aikin shi yasa kaga kenan badalul istimali ne kamar nan kamar misali na qur'ani yasalunaka an shahril harami kitalin fihi to an san kitalin fihi badali ne daga shahril harami saboda shahril harami ya kunshi wannan maganar yakin a cikinsa to amma ba za ka iya ware yakin daban ba ka ce ga inda yakin yake ga inda watan yake ko ga ragowar watan saboda shi kansa yakin ma za ta iya faru ba a wakaci ba bayan ya fi wannan lokacin ai ko ba wani lokacin ne kenan ko shi yasa ai ba zai waru ba to wannan badalul istimali kenan shi yasa wannan manne ne gayyaril magarubi wanne ne a cikin shi ya bambanta ai wannan siratal mustaqim din shine dai sirada gairil magarubi mudabaka ne ba wai wani yanki ne daban ba hanyar guda biyu ce daga hanyar allazina an amallawa alaihim sai kuma hanyar allazina gariballahu alaihim ko ba ba ta uku daga hanyar shari'a sai hanyar fata shi yasa badalul mudabakati ne shi ma badalul mudabakati ne ba na istimali bane ba na tabiri bane da a ce hanyar ta allazina an amala alaihim ta rarraba kuma sai kuma a ciki aka samu ga ta magarube ga ta kaga ba haka bane ba ta ba haka bane shi yasa shi ma dai na mudabaka ne au mashtamal akan samu kuma wanda ake kira badalul ishtimali shine kamar wannan ya salu naka da sharil harami italin fi ko na fa'ani zaidun ilmuhu zaidu ya more ni na mori zaidu kwarai amma iliminsa ta bangaren iliminsa ba ta bangaren kudinsa ko mulkinsa ko wani abu nasa ba a'a ta iliminsa shi ma wannan badalul ishtimali ne saboda zaka iya ware ilimin mai ilimi daga shi ba ta ce ga ilimin nasa shi kuma ga shi nan ga inda yake ba ilimin ga inda kuma ilimin yake ba shi ba za ta yi ba shi yasa badalul ishtimali ne au ba'ara ko kuma ya zama badalul ba'ari minar kulli kamar misali na qur'ani walillahi alan nasi hijjul baiti man istada ilaihi sabila man istada badali ne daga nasi badalul ba'ari min kulli au ma baya da nan akwai karin mimi ma gyarawa za a yi au ma bayana au ba'ara nau ma bayana al'aula bibal au ma bayana akwai ma أو ما باين ال to ya zama ta kare an ba sababu hafifi ko au ma bayan al'aulabi ban au ma bayana akwai kuma wanda yake na mu bayana wanda shi mubdalu ya bambanta da mubdalu minhu wanda irin wannan ne ake cewa babu shi ishtimali akwai a qur'ani badalul ba'ari min kulli akwai a qur'ani amma badali na mubayana babu shi a qur'ani au ma bayanal aula abinda ya fi dacewa ba badali na irabi a badali na mubayana bibal a kawo bal ya fi a kawo bal in ba kawo bal din ba shi kenan ya zamo badali amma in an kawo bal kuma sai zamo ya tashi daga badali ya koma adafi to a irin nan a yi adafin ya fi daga a ce za a yi badalin ina misali kai ne kake so ka ce ra'aitu zaida amma da ka tashi sai bakin ka ya gaggawa ko ka mance sai ka ce ra'aitu amuran kana faɗa sai ka tuna ashe kana faɗa amuran din sai ka tuna ashe zaidan za ka ce to ka ce zaidan kawai ra'aitu amuran zaidan to wannan sai a ce wato badali ne na irami shi zaidan din badali ne daga amra na ga amru a'a zaidu zaidu to irin wannan shine aka ce ya fi kyau da a ce ka kawo bal ra'aitu amuran bal zaida bal zaida bal zaidan ya zamo kayi kawo bal wadda take fahimtar da irabi ya koma kenan sannan kayi adafi ne da ita bal akan shi amuran din to sai ya kawo misalan su duka guda hudu ya ce ka zurhu zaida ina misalin badalul mudabaqati kamar yadda kace zurhu zaida to zaidan badali ne daga hudin nan badalul wato badalul mudabaqati ka ziyarce shi zaidu shi duk wanda aka ce a ziyarta shine zaidun ba rigi ba dade ka zurhu zaidan rum aliyan ka nemi ali yumnahu a'a ba wai shi zaka nema albarkarsa albarkarsa to wannan yumna badali ne daga aliya badalul ishtimali inda zaka yi ware alin da banka ce zaka ware albarkarsa ba wani abu ne da ke tare da shi amma ba za ta yi a ce an ware ba shi yasa ba za ta yi zama badalul ba'ar min kulli ba qabbiluhu kaffahu ka sumbance shi a a tafinsa za ka sumbanta to shi ma wannan kaffa badali ne daga hudu badalul ba'ari minal kulli urjo amran ka kaunaci amru ibnahu a a ba shi amrun ba ɗansa ɗansa to ibna badali ne daga amran ɗin badalul mubayanati badali wanda yake ya yi mubayana shine badalul irabi idan ya zama wato irin wannan akwai fuska biyu ta yiwu daman da farko kayan niyyar ka ce amuran din to amma kana faɗa sai ka gama ai ma ba shi amurin ya fi kamata a ce an kaunata ba ɗansa ya fi kamata a ce an kaunata don ɗan ya mafi shi sai kai gaggawa ka ce ibnahu kai ba ta tasa ba ma dai a gammada gwamma wajen ɗansa a maimakon ka je wajensa gwamma ka je wajen ɗansa ta yi to irin wannan shi ne ake cewa ya zamo irradi sosai kenan to idan kuma ya zamo daman kai tun farko ɗan kake so ka faɗa amma sai bakin ka ya gaggawa ya faɗo uba yana faɗan uban kuma sai ka tuna cewa ai to ai ba wanda kake so ka faɗan ka faɗa ba sai kai maza kama yadda sunan ɗan kace ibnahu to a sannan ya zamo badalul galadi badalul galadi kenan shi bambancin irabi da galadi kenan irabi daman tun farko ka faɗa da niyya amma kuma kana faɗar sai ka gano ko kana cikin faɗar sai ka gano cewa ai ma ga wanda ya fi dacewa a ce shi aka aka baiwa wannan hukuncin sai kai maza ka kawo shi to wannan shine sai a ce ya zama badalul irrabi in kuma mantuwa ce ko ko shi wannan din kake so ka faɗa sai bakin ka ya gaggawa ya faɗi wannan sai kuma ka tuna ka kawo wannan din to wannan shine ake kira badalul galadi badalul galadi kenan to wannan kenan wanda shi aka ce gaba ɗaya dai babu shi a qur'ani babu shi a qur'ani su wancan guda uku su ne akwai su a qur'ani to ga wani misali shi kuma da za mu ɗauke shi kamar a cikin suratul naba'i inna lil muttaqina mafaza hada'ika wa a'ana ba hada'iku badali ne daga mafazin to wani irin badali ne shi wannan bari ne in za a iya ware ita tsirar daban ga ragowar tsiran ga kuma ai da wani ma ko a ce da istimalin ko ba amma ai ba na ba'ari ba ne ai ba ba'ari ba ne saboda ba za ta yi a ware ba a koyaushe in za ka ce wannan badali ne na ba'ari sai idan za ta yi ka ware shi wancan ka ce gashi amma banda wannan ragowar kamar misali gaba ta mutum dangane da mutum kaga a ya ware gabar a ce ga sauran jikin ga sauransa ga kuma wannan gabar amma abinda duk yake ba za ta yi ka ware ba to wannan dole sai dai ka dauke shi bisa ijtimali kamar kamar wannan kaga an ce nan mutaqina mafaza hakika masu tsoron Allah kan sun samu abin da ake kira tsira hada'ika menene sun samu aljannatai masu kyawawan lambuna a cikinsu wanda duk gaba a mudariki a aishi samun tsirin tawi ya hada da wani abu bayan aljanna a gaban aljanna misalin ai da aka faɗa aljanna akwai inda an faɗa aljanna an faɗa an faɗa sai aka ce wani ruwanin minallahi akabar ai samin yaddar Allah ya mafi kaga shi ma wannan samin yaddar ai yana cikin mafazan din shi yasa kenan ashe sai dai a dauka cewa na istimali ne ya fi daga a ce za a dauka cewa na mudabaka ne tunda ba wai kawai mafazan din ya hukunta kawai aljanna ita kadai ba ta yi a samu wasu abubuwan da yawa illa da iyaka ba ba'ari ba ne ba zai zamo ba'ari ba tunda ba za a ware ba ina lita gina mafa za a dai kawa na ba wa kawai ba tura ba ka san da ka haka to sai wani badalin kuwa wanne na eh to wannan da aka adabta a wannan kawai an kawo ne ai don ai bayani akan duk abin da mafaza din ya kunsa yawwa ana so ai tafsiri yanda ka faɗa din ana so ai tafsirin duk abin da mafaza din ya kunsa ne cewa ga wasu cikin abubuwan da shi mafazan din ya kunsa ga wasu cikin abin da mafazan din ya kunsa to sai wanne wanne bada timu bil kunnas ko bil kunnas ne aljawaril kunnas jawari badali ne daga kunnasko wani irin badali ne wannan wadal mudabakati ne to sai wanne labari sai babin alful bayani alful bayani tabi'un fil ashari ta khalafa ibdalan bi baitil bakari alful bayani tabi'un fil ashari خالف إبدالا ببيت البكري عرف البيان تابع في الأشر خالف إبدالا ببيت البكري عرف البيان تابع في الأشر خالف إبدالا ببيت البكري ce alfin bayani adafi iri biyu da yadda aka fada aka fara fada da farko akwai alfin bayani akwai alfin nasaki to yanzu nan za a fara kawo alfin bayani an fara bayani ne akan alfin bayani ce alfin bayani alfin bayani ta biyu zai bi wato madufinsa zai bi madufa alaihi dinsa fil ashari a cikin goma a cikin goma nan zai bi shi a guda nawa ne goman su ne da me da me tasniya takwas saura biyu da akwai ne da'a da akwai be ife da akwai tankiri sai ne suka zama goma ko to a ciki zai ba a guda nawa kaga dai zai bi a ai ba wanda yake bi a biyar karkari ya ba a hudu saboda goman nan gida hudu ne a taskiri da tanisi gida ɗaya ne a nan dole ɗaya zai ɗauka ifradi da tasniya da jam'i gida ɗaya ne a nan ma zai ɗauko ɗaya ne kawai rafa nasba jarra gida ɗaya ne nan ma zai ɗauko ɗaya ne tankiri ko tanisi gida ɗaya ne nan ma zai ɗauko ɗaya ne shi yasa ai mafi yawa ma wanda yake ya yawaita biyayya da ɗauko a hudu ya ɗauko hudu ko ya ba a hudu tun da ba da za a iya kai biyar to a guda nawa ne yake bi shi dai badali yana biya wajen gurkusan uku ko ko ya foko a abin da yake bi ko shi badali ta yi ya biya hudun ma to shi fa alfa bayani zai ba a nawa ne akalla ta biya ba a duk hudun hulun bil asala kawai ya zama ba su kai hudu ba a inda ya bi shi alfa bayani yanzu misali kaga an ce badali ka kawo ko a fatiha za ka iya samu inda yake ya bi a hudun ko misali asirat al-mustaqima asirat din ma'arfa ne gashi mufradi gashi muzakkari gashi mansubi sirat allazina ya bi shi a wajen zaman wasa ma'arfa tunda an rafa shi ga mansuli ya bi shi a wajen zaman wasa mufradi ehin ya bi shi a wajen zama wasa muzakari ya bi shi a wajen zama wasa wannan ko ya bi shi a nasba ya bi shi a taskiri ya bi shi a ifradi ya bi shi a tarifi amma kuma sirat allazina allazina ma'arifa ne amma aka yi badalin gairi daga gare shi wanda gairi ni kira ne ko kowa ni kira ba ne an rafa gaba rufa ni kira ne ko ba ni kira ba wai din nan ni kira ne ko ma'arifa wai din magarubi eh saboda ne ga shi an rafa ga ma'arifa ko al-magarubi ai da an ya aka ya zama ni kira bil asa ya kai inda ya kai a ni kira ko ko da an rafa shi ga ma'arufa kamar irinsa kamar irin su misulu ko masalu duk ba sa zamowa ma'arufa ko an rafa su ga ma'arufa ko saboda sun kai inda suka kai a zamowa nikir saboda misali in ka ce da wani gairuka in ban da kai to in ban da kai ya hada duk wanda fa yake ba shi ba kaga aike nan ya ya kai inda ya kai a nikira tunda a duk abin shi kadai kawai ka kaware kaga ke da ashe abin yana nan a nikira kenan tunda dan kawa in kawa da shi to shi din dai ma'arfa ne amma sauran ta da su baka sa da su a ciki ba ai yawan su ya kai a ce ba za su dauki ta'arifi ba ko irin su gairu kaga gairu ta kai inda ta kai a wajen nikira ba ta ba ta samun ta'arifi ko ba ta samun ta'arifi to kaga nan gairi badali ne ni kira aka yi badali daga ma'arifa allazina to shi fa adafi ina misal wani kaga shi yasa nan aya cewa gairi din ya fi allazina a abu uku kawai ko ya bi shi a jarra dukkanin wannan lazina a mahallin jarra yake shi ma gairi majruri ne ya bi shi a wajen taskiri ya bi shi a wajen me ifradi a iya cewa ya bi shi a ifirari masala to amma kaga bai bi shi a tarifi ba to ina misali inda yake a dafa bayanin ya zo haka eh to nan dukkanin su ma'arfa ne shi yasa amirul muminina abi hafsin abi hafsin ya a dafa bayanin ne daga amirul muminina to amma ai ya bi shi a ifradi ya bi shi a taskiri ya bi shi a ta'arifi ya bi shi a jarra shi yasa ya bi shi a hudu wai inda zai zama ya bi shi a uku kawai ina misalinsa ik a cikin goma zai ba a cikin hudu a cikin goman nan khalafa ibdala a duk inda aka ce wannan abu a shi wannan bakin lani ai shi ma ta yi zama alfa bayanin ne daga saifu sunnati amma saifu sunnatin ai ma'arifa ne tunda an rafa shi ga sunnati a ya bi ta ifradi a shi ma bakin la ne mufradi ne sai fi sunnatu ma mufradi ne ya bi shi a taskiri kuma idan sai fi sunnatu din marfu'i ne shi ma bakin la ne zai zama marfu'i eh, kuma ya bi shi a taskiri shi yasa ya bi shi a hudu ne ya bi shi a cikin hudu ne to ah, duk inda aka ce wannan alfa bayanin ne to ta yi kuma a ce badali ne a duk inda aka ce alfa bayanin ne wannan to ta yi a ce badali ne amma sai a guri biyu inda misalan aka kawo alfa bayanin daga abu wanda yake an sa a- an rafa sunan fa'ili mai al'i zuwa gare shi an ka an rafa sunan fa'ili zuwa gare shi wanda yake mai al to a yanzu irin wannan wajen ba za ta yi a ce bajali ba ne sai dai aku bayani ko kuma munada matsalan wanda yake murafi wanda aka yi adafi a kansa sai aka yi adafin da nasu ba ya bi shi daman a nasu ba tun da daman gashi mansubi ne zahira to a nan ba za ta yi a ce badali ba ne tunda koyaushe shi badali yana daga sharaɗinsa sai in ya zamo idan da za ka ɗauke mubdalu minhu ka bar badalin sai ya tsaya matsayinsa daidai ba sai ka gyara komai ba ba sai ka gyara komai ba to a nan wajen a idan ko shi a bayanin ko shi ba ba lalle haka ba ne shi ba lalle ya zamo haka ba kamar akwai bi baitul bakari akwai baitin da ya zo da cewa anabnu tarikil bakari bishirin alaihi dairu tarqubuhu huwa anabnu tarikil bakari bishirin to a nan a wato bakari din nan aka kawo arfu bayanin gare shi shine kalmar bishirin bishirin din nan arfu bayanin ne daga bakari a nan ba za ta yi a ce wannan arfu bayanin din ya zama badali ba saboda idan da za ka ɗauke shi ma'adufin ma'adufu alaihim ka kawo ma'adufin a gurbinsa ka ce ai badali ne saboda ka yi badali ba zai inganta ba ba za ta yi ka ce a nan tariki bishirin ba me yasa saboda sufa wadda take da al ana iya rafa ta ne kawai idan ya zamo abin da aka rafa ta ya zuwa gare shi yana da al ko ko an rafa shi ga al sannan ne ake iya sa mata al a tariku din nan sufa ce sunan fa'ili ne aka rafa ga mai al shine albakari wannan ne ya halatta a sa alif da lam din a jikin attariki in ba haka ba murafi ai ba a sa masa al irafa ba ta haduwa da al in ba kamar irin wannan irafar wadda take lafziya ba ko wa in yushabihil murafu yaf'alu wasan fa an tankirihi la yu'zalu karuba rajina قزيم الأبل مروي الكلب قليل الهيلك وذي الإلافة تصبها لفظية وتلك مارة ومانوية ووصل أل بذي المراف مغتفر إن وصلت بالسان كالجعد الشاف أو بالذي له أريف الثاني كزيد الرارب رأس الجاني to yanzu an ce a nan mutariki bishirin ai bai daidai da wannan tsari da aka fada ba tunda bishirin bai da shi yasa ba dama a sawa a tariku alkenan shi yasa a nan dole sai dai a ce bishirin din arfu bayanin ne daga bakare ba zai iya zamo badali ba shi arfu bayanin ba lalle sai zai iya tsayawa matsayin maɗufa alaihi ba amma shi badali sai dole in zai iya tsayawa matsayin mubdalu minhu Eh, a gane wannan ka'idar arfu bayanin ba wai lalle sai in zai iya tsayawa matsayin ma'adufa alaihi ba amma shi badali dole sai in zai iya tsayawa matsayin mubdalu minhu ka'idar badali sai idan inda zaka dauke mubdalu minhu ka kawo ka ajiye a wajen shi kenan magana sai ta zamo tana nan ba abin da ya rushe a magana amma shi arfu bayanin ba lalle sai zai iya tsayawa matsayin ma'adufa alaihi ba ta yiwu ba zai iya tsayawa matsayin ma'adufa alaihi ba amma ya zamo arfu bayanin ne daga gare shi wannan shine waje na farko inda arfu bayanin yake ya bambanta da badali za a iya cewa alfa bayanin ne kawai a nan ba za a iya cewa badali ba amma masana in ka ce ja a ni a huka zaido to wannan zaido ta iya zamo adafu bayanin ne daga ahuka ta yi kuma ya zamo badali ne ta ya zamo adafu bayanin ne ta ya zamo badali ne ya danganta ga me kake nufi da kace zaido da dan adafu bayanin da manufarsa ko badali da manufarsa ko da yake wannan karatun balaga ne ko me mi'atul ma'ani take faɗa game da wannan shi yin badali me yake kawowa alfurani me yake kawowa amma ta sannan kuma me da abin da aka faɗa inda ya zama kace ja'a ni a huka ya san zaidu din kake nufi to ka ƙara kawo zaidu don ka ƙara tabbatar da cewa fa zaidu din ne to idan da alfu bayanin fa shi ne yake sawa a yi shi ya ce game da shi bin ilan sawabi ko to wannan ai alfun na sauki ne alfun bayani fa ko bai kawo alfun bayani ba anin ya bambanta da badali to sai maimaita baito tulu tarikil bakari bishirin alaihi dairu tarkubuhu huwa yana alfahari yana ni ne fa dan wanda ya bar mutumin da yake daga kabilar banu bakari shine bishiru ya bar shi tsuntsaye suna shawaki a kansa suna sauraron ya faɗi in alaihi ɗairu tarkubu hukuwa tarkubu hukuwa da yawa kadan fa ya sululi dab'i wa hami kaunihi la shimal ko wal sawu wal tajawuzul mubahi summa bayanuhu ga inda ya bayani akan arful bayani ko summa bayanuhu falil irahi bihun dihi ya tasu wal ibdalu yazidu ma yuqalu wal arfu tafsilun ma aqtirabi aw raddi sami'in ila sawabi ko ai ko sai ana bibiyarsa بشر ويا أخي عليا والنسك بالواو والفاء ثم أو إما سبق عليه إما وبلكن وبأم ولا وحتى غاية وبل وتم بشر ويا أخي عليا والنسك بالواو والفاء ثم أو إما سبق عليه إما وبلكن وبأم ولا وحتى غاية وبل وتم can wannan wato bishirin ɗin ƙarashen wancan ne halafa ibdala ببيت البكري بشر guri biyu da aka ce adafi adafi bayanin ba za ta yi a kiransa badali ba amma duk sauran gurare adafi bayanin za ta yi ya zamo badali na farko dai shi ne kamar wannan baitin na mawaje a nan mutarikin bakari bishirin alaihi ɗaya rukar gugu kuwa waje na biyu kuma shi ne kamar inda ka ce ya ahi aliyan ya ahi aliyan to za aliyan dole sai dai ya zamo badali ne am sai dai ya zamo alfu bayanin ne daga ahi ba za ta ya zamo badali ba saboda sharaɗin badali shine ya zamo idan da za a ɗauke mubdalu minhu a bar badalin sai magana ta zamo ta tsaya daidai koyaushe aka kawo badali to sharaɗinsa ya zamo da za a ɗauke mubdalu minhu sai badalin magana sai ta zamo tana nan to yanzu a nan misali in kace ya aliyan kayi daidai ai ba munada ne wanda yake alami ko mufradi alami ne mufradi wanda ko shi an faɗa yubuna alama yurfa'u bihi ana gina shi ne bisa abin da ake masa rafa da shi shi yasa ba aliyan din ba za ta yi ya zamo badani daga ahi ba sai dai ya zamo arfu bayani wannan sak harfin na ko ana yin sa ne da haruffa guda goma malamai da yawa sun tafi akan cewa haruffa nan guda tara ne banda imma amma wasu sukan sa imma kuma ibn malik ya sa imma kamar shi ma nan ibn wardi ya sa imma a ciki shi yasa suka zama goma amma da yawa daga malamai suna lissafa su tara ne suna dauke imma bilwawi ana yi da wawi ita wawi tana zuwa don zarar hadawa kawai ba don cewa an yi tare ko a jera ba lokacin da kace ja a zaidun wa amru ba wai lalle sai da zaidu ya zo sannan amru ya zo ba ba kuma lalle tare suka zo ba ta yiwu ya zamo tare suka zo ta yiwu sai da zaidin ya zo sannan amru ya zo ta yiwu kuma ya zamo sai da amru ma ya fara zuwa sannan zaidu ya zo amma tare da haka ya halatta ka ce ja a zaidun wa amru ina misali irin wannan a cikin ƙura'ani ina misali irin wannan a ƙura'ani inda aka adabta sadiki da wo aka adabta sadiki akan lahiki da wo wato aka fara faɗar abin da sai a ƙarshe ya zo sannan aka faɗa aka yi adafi a wajen وصينا به إبراهيم وما أن أدبتا أكن الذي أوحينا إليك wanda ko an san sai da annabi ibrahim ya fara zuwa matsayin annabi kafin zuwan annabin muko sallallahu alaihi wasallam amma aka adabta da shi ne mai alfiya ya yake cewa mai sadiqan aulahika alaihi أو مصاحبا موافقا كو فادب بواو سايقا أو لاهقا عليه أو مصاحبا وأكلكم أو مصاحبا